خاتمة امم السادس عشر حسن الابتداء هو أن يجعل المتكلم مبدأ كلامه عذب اللفظ حسن السبك صحيح المعنى وإن اشتمل على إشارة لطيفة من المقصود سمي براعة الاستهلاك كقوله في تهنئة بزوال مرضه المجد الروفي يدعو فيك والكرم وزال عنك إلى أعدائك السقم وكقول الآخر في التهنئة ببناء قصر قصر عليه تحية وسلام خلعت عليه جمالها الأيام سابع عشر حسن الانتهاء هو أن يجعل آخر الكلام عذب اللفظ حسن السبك صحيح المعنى فإن اجتمع فإن اشتمل على ما يشعر بالانتهاء سمي براعة المقطع كقوله بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله وهذا دعاء للبرية شامل
to khatimatun razaqana Allah husnaha husnul ibtida yana daga cikin muhassina al-lafaziyya husnul ib- ibtida kyan bude bayani ko farawa ko an yaji alal mutakallimu mabda'a kalamihi azban lafs shine mai magana ya sanya farkon magana ta zama mai zaƙin lafazi hasanar sabk mai kyan ƙera sahihal ma'ana mai ingantacciyar ma'ana fa'izash ta mala ala isharatin latifatin ilal makasudi idan ko magana ta ƙunshi wata kyakkyawan ishara zuwa ga abin da ake nufin yin magana a kansa to sumiya bara'atul istihlal sai a kira shi baratul istihlal mun yi shi tun a farko mako wajen gabatarwar da shi maye ka kaulihi fi ta hane atin bi zawali maradin kamar yadda wani ya yi waƙe yana taya wani saboda warkewa da ya daga wata rashin lafiya ya ce almajidu ofiya iz ofi ta walkaramu wa zala an ka ila a ada'ika saƙamu almazidu ofiya an warkar da nagarta da kyauta mutunci ya warke mutunci ya warke iz ofita tun da aka baka lafiya wal karamu kyauta ma ta warke wazala anka ila a ada'ika saƙamu cuta ta gushe daga gare ka ta koma kan abokan gabanka Allah ya sa ba za ka ƙara rashin lafiya ba daga wannan sai dai maƙiyanka to kaga wannan kyakkyawar abin nan ne husnul ibtida ne waka ƙaunar akhir kamar yadda wani kuma ya ce akhar fitahani abibina ya kasirin shi kuma yana taya murna da gina wani katon gida da aka yi ce kasrun alaihi tahiyyatun wa salamu hala'at alaihi jamalahal ayyamu kasrun shigifa ce ko katon gida ne alaihi tahiyyatun wa salam wanda gaisuwa da aminci ya tabbata a gare shi gidan ma yake gaisarwa hala'at alaihi jamalahal ayyamu kwanaki su ta sanya masa adanta da kyanta kullum Allah sa ya ƙara kyau da ado to sai husnul intiha kyakkyawan rufewa huwa an yaji ala akhiral kalam azban lafs shine karshen magana ta zama mai zaƙin lafazi hasanar sab mai kyan ƙira sai ya ma'ana mai kuma kyakkyawar ma'ana fa'inashtamala alama ya shirya bil'intiha in ya ƙunshi abin da zai nuna an gama magana sun miya bara'atul makta to akan kira shi bara'atul makta ka kaulihi baƙi ta baƙa addahari ya kafa a halihi wa haza du'a'un lilbariyati shamilu baƙi ta baƙa addahari ka wanzu iya wanzuwar zamani ka daɗe kai ta yi karka mutu mutuƙar zamani ya ka hafa a halihi ya kogon iyalinsa ma'ana ya mafakar iyalinsa wa haza du'a'un wannan addu'ar ba ni kaɗai nake yi ba lilbariyati shamilu duk talikai ma su nema wannan addu'ar to alhamdulillah sai tambe shi wannan tambe wayannan shafuka na ƙarshe wato duka darasussukan da suka gabata babubbukan da suka gabata su ne ya cicciro kamar tamrin cewa ya kamata ɗalibai da malami su zauna su tattauna a kai kowane babi ga kaza da aka fitar bari mu ɗanyi ko biyu ko uku saboda ƙarshe na so mu ɗan ɗebi wasu ayoyi na alƙur'ani mu fuffutar da wasu daga cikin su waɗannan abubuwa da muka karanta tambihun ya ce yan bagi lil mu'allimi an yunaqisha talamizahu fi masaila kulli bahsin mabahasin sharahahu lahum min hazal kitab ya dace malami ya tattauna da ɗalibansa a matsalolin kowane babi da ya musu sharhi a wannan littafin liyatamakkanu min fahimihi jayyida domin su samu fahimtar sa kyakkyawa fa'iza ra'a minhum zalik in ya ga sun fahimta sa'alahum masaila ukhra sai ya musu wasu tambayoyin yumkinuhum idrakuha mimma fahimuhu ka an yas'alahum ba'da sharhi al-fasaha wal balaga wa fahamihima an asbabi khuruj al-ibarat al-atiya anhuma wa ihdahuma kamar in an yi magana fasaha da balaga to sai a ce yanzu wayannan maganganu da za mu faɗa yanzu me yasa ba su zama kalmomi masu fasaha ba wajafinatin mus'anjara wajafinatin mus'anjara waɗa'anatin mus'amfara tabka gadon bi ankara akwai tanafur sannan akwai kuma garaba mus'anjara mushamfara bi ankara ai jafinatin mal'a wajafinatin da wani daro mus'anjara wai mal'a cikakke cike da abinci wa ta'anatin mushamfara mushamfira da suka wanda yake mayalwaci tabka gadan su wanzu gobe bi ankara a wani gari ankara to nan kuma alhamdulillahil aliyil ajalali me yasa bai zama fasih ba mahalafatul qiyas ya saba wa ma'auni na sarfu me ya kamata ya zama al'ajal sai ce al'ajalali akaltul arina wa sharibtu sumadiha turidu lahama wal ma'al khalisa al'arin wai ma ruwa aga akwai garaba sana hafa'ul ma'ana wazwarra man kana lahu za'ira wa afa afil urfi irfanahu wa'afa afil urfi irfanahu tanafur kai tanafur ala laita shi'ri hal yalumanna qaumahu zuhairan ala ma jarra min kulli janibi nan kuma fa mene ala laita shi'ri hal yalumanna qaumahu qaumuhu zuhairan alama jarra min kulle janibi da'afu ta'alif ya aka ya zama da'afu ta'alif taqdimu dhamir ala mutaakhir hal yalumanna qaumahu qaumuhu zuhairan man yahtadi fil fi'li ma la yahtadi fil qawli hatta yaf'ala ash-shu'ara'u ay ya hatadi fil fi'li ma la ya hatadihi shu'ara'u fil qawli hatta yaf'al to wannan kawai dai ku yi ƙoƙari kowa ya je iyayensa ya ga menene zai iya fahimta a ciki don gashi kowanne ya kawo babin ba ɗin na kage cewa ka hanyar salon ba da babil habar wal insha sai ya kawo tambayoyin sannan ba da zikiri wal hazifi nan ma ya kawo sai can dalun da wa'id taqdim wa ta'khir ha'un at-tashabbuh ba'da tashbih an tashbihatil atiya sai kawo sai wawun kan aisaluhum anil muhassinatil badi'iyya fi ma ya'ati nan ma ga sunan ya kakkawo su inda mutum ya fahimta zai iya bawa kansa amsa amma ko misali kaga ka kasa fitar da wani abu sai ka koma babu ka bi shi a hankali insha Allahu za ka iya fitarwa to abinda za mu ɗanyi shi ne daga alamtara zuwa abinda ya sawwaka mu ga waɗanne irin zawahir balagiya ne a cikin waɗannan ayoyi domin dai babban manufa ta karantar balaga shine yi wa alƙur'ani da hadisi kyakkyawar fahimta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tara kaga istifham ne ko to shin wannan istifham din hal huwa waridun ala haqiqatihi ko kuma akwai wani garad balagi a cikin wannan istifham din wace irin tambaya ce tambaya ce da take buƙatar amsa ko tambaya ce da take ɗauke da wata manufa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil a wani babi ta zo wannan tambaya su'ali me ko ba yi nazarin karatun ba takrir wa ta'ajjub alam tara kaifa fa'al rabu ai ka san shine takarir ko kuma kayi mamakin yadda ubangijinka yayi wa ashabul fil sannan fa'ala rabbuka idafatul damir idafatul damirin nabi ilallah subhanahu wa ta'ala duk da ba mu yi wannan ba a babul ma'ani ne amma yufidu ta'azim wa tashrif li makamin nabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya raba kansa zuwa ga annabi rabbuka ya raba annabi kai zuwa gare shi rabbuka maimakon ya ce alam tara kaifa fa'alallahu bi ashabil fil sai ce rabbuka kuma ya amfani da rab bai ce khaliquka ba domin rububiya tana nuna azurtawa halitta tattali da reno da tarbiyya to faja'alahum ka asfin ma'kul faja'alahum ka asfin ma'kul menene a wajen tashbih wani iri yanzu ina arkanin tashbih a cikin wannan faja'alahum ina mushabba ja'alahum ina mushabba bihi asfin ina adat ina wajahu shaba ha ka asfin ma'akul mushabba bihi to ina wajahu shaba mahzuf to tashbihin da aka shafe wajen shabah ya sunansa mursal tashbih mursal faja'alahum sai ya maida su ka asfin kaman karmami ma'akul wanda aka cinye shi suka yi fata-fata shine wajen shabah ka asfin ma'akul fitaftiti wa tashtit suka wawwatse kaga zama tashbih mursal sannan kuma akwai saja bi ashabil fil alamtar farabaka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi dhatin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul to idan muka dau li'ila fi quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الشتاء والصيف شتاء والصيف ميكينا طباق طباق شتاء زمن سني والصيف زمن zafi kaga an kawo abu an kawo kishiyarsa rabbaha sannan amanahum min khawf amanahum amana khawf kaga shi ma tibak ne tsoro aminci aminci tsoro shi ma tibak ne at'amahum min ju' at'amahum it'am ju' kaga shi ma tibak ne sannan kuma ga idafa rabba hazal baiti rabba hazal bait shi ma idafati tashrifin ne kamar naqatul lahi ne sannan ga taqdimu ma haquhu ta'khir li ila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i was sayfi falyabudu rabba hazal bait shine mu'akhkhar din ai falyabudu rabba hazal bait su bauta Ubangijin wannan gida, saboda mai li'ila fukurashin, saboda sabon da suka yi suna yin tafiye-tafiye cikin aminci ana kawo wasu hare-hare su kuma suna zaune lafiya. Awalam ya rau an nanu makillahum haraman aminan, wa yi ta hattafin nasu min haulihim, sannan ga attankir ba mu yi shi ba, amma a ma'ani. akwai agarat da sukan sa abu ya zo na kira ko kuma ya zo ma'arraf ya zo na kira min ju allazi at'amahum min ju in wa amanahum min khawfin wannan na kirar tana nuna tsananin yunwar da suke ciki aka kawo musu ita da tsananin tsoron da suke ciki aka saukar musu da a aminci idan muka duba ara'aita allazi yukadhibu bid-din ara'aita shi ma istifham ne ko wani irin istifham ne tashwiq ta'jib ara'aita ba ni labarin baka ga allazi yukadhibu bid-din kaga ana kwadaitar da kai da kuma nuna mamaki sannan fazalikan lazi ya du'ul yatim wala ya hud fawailun lil musallin wannan zam ne zargi ne sannan akwai jinas mun yi jinas ɗazu ko yamna'unal ma'un yamna'una al ma'un jinas ne tam ko kuma gairu tam ne غير تام ناقص يمنعون nan kuma sai zama alma'un sannan kuma tawafuqul fawasil allazina an salatihim sahun yura'un ma'un suratul kausar alkausar siga ce ta mubalaga kasura yaksuru kasratan kausaran inna ataina kal kausar mun baka alhairi mayawaici sannan ga damirul mufrad damirul jam lil mufrad al mu'azzim nafsahu inna mufrad ne amma sai damirin jam'i li ta'zimi nafsihi dan girmama kansa Allah ne yake cewa mu ne shi dawa kadai me manufar wannan jam'in ta'zim sannan kuma nuna taukid ce inna akwai nuna taukid a ataina ka wannan alkausar in an fassara shi da alhaut ruwan alkausara to ai kaga mustaqbal ne ko abu ne da nan gaba za a yi sai a kiyama za a ba shi kausar ɗin amma sai maimakon ya zo da fi'ili mudari'i sai zo da fi'ili madi ko yawwa ai amfani da madi da ma'anan mudari'i manufa ta haƙuƙul wuƙo'i a nuna tabbas abin zai yiwu ina a taina ka mun gama ai mun baka alkausara maimakon a ce za mu baka kamar da ya ce ata amurullah falatar sajilu al'amarin Allah ya zo an yi alkiyama ma an gama saboda tabbas sai an yi sannan nan ma ga idafa fasalli li rabbika sannan ga sigatul hasri inna sha ni'aka huwal abtar sannan kausar abtar mutabaka ko bayan awali sura a akhira farko ta fara da alkausar na ƙarshe al'abtar to idan muka duba kwaliya yi alkafirun alkhitabu bil wasfi kwaliya ayyuhal kafirun ya ɗin nan wa ake kira wana na kusa ko na nesa na kusa na a na nesa dai ko to amma kuma su gasa ana tare da su sai aka yi amfani da alharf linida ilba'id me wannan yake nuna tasgir da ihtiqar ko taubih e wa tashni' la a abudu ma ta'budun tibaqus salbi kenan eh wala antum abidun ma abud sannan ga tawafuqul fawasil ayyuhal kafirun ta'budun a abudu ma ta'budun ta'budun a zuwa ƙarshe muka duba idza jaa shi ma idza jaa nasrullah wal fat akwai zikirul am zikirul khas ba'da al'am nasrullah duk wata nasara da za a samu ta shiga sai kuma aka ware wal fath fatahu makka lil ihtimam kenan ko dan nuna abin nan nuna himmantuwa dinullah shine al-islam kaga idafa ce take nuna tashrif sannan ga sigar mubalaga innahu kana tawaba tawaba sannan tabbat yada abi lahabin yada abi lahabin ɗazunan mun yi wannan wani irin majaz ne mursal majaz mursal atalakal juz'a wa aradal kulla an faɗa hannu amma duk jikin ake nufi duk jikinsa ake nufi sannan ga jinas abi lahabin za ta lahab abi lahabin za ta lahabin kuma wannan alkunyar ita alkunya ana yin ta ne ko don girmamawa ko don wulaƙantarwa to wannan alkunyar ta abu lahab girmamawa ce litta haƙir kamar alkunya abu jahal ta girmamawa ce ba ta girmamawa ba ce hammalatul hatab isti'ara ce me da me aka kamanta me ma'anar hammalatul hatab mai rike da itace amma ba shi ake nufi ba ko mai yawo da gulma da annamimanci yadda take ɗaukan magana ta kai nan ta sai aka yi siffanta da kamar tana ɗiba itatuwa tana zuwa tana zuzzubewa isti'ara ce to suratul ikhlas a ga ƙul huwa Allahu bayan an faɗi zamiri sai kuma a zo da suna yana nuna girmamawa jinas lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Eh, sannan kula uzbirabil falak min sharri ma halak falak halak jinas naƙis sannan itinab min sharril min sharri ma halak wa min sharri aka sake maimaita sharri wa min sharri gasikin wa min sharri hasidin saboda kowane ɗaya zaman kansa yake ai za a iya cewa kula zurar bil falak min sharri ma halaka wa ma wa wa gasikin iza waqaba wan nafasati fil uqadi wa hasidin iza hasada to amma sai duk kowanne aka maimaita shar shar dan a nuna kowanne ya ci ai zaman dirshan ai kiyamul layli akan neman tsari daga sharrinsa sannan kuma ga zikirul khas ba'dal am min sharri ma khalaq ai gasikin izawa qab ya shiga nafasati ya shiga hasidin iza hasada to amma sai aka ware su dan a nuna a sharrin ma in zaka nemi tsare to kullun ka rinka hada da wayannan saboda sharrin su ba karami bane ga kuma jinasul ishiqaq hasidin hasad hasidin hasad sannan ga saja'i ko tawafuqul fawasil min shaqul auzbirabil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri gasikin idza halak halak jinas sosai shine ai wannan zai haɗu gaba ɗaya har ƙarshen sura shine na qul auzu birabbil nas min sharril malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas jinnati wan nas shi ma kuma kaga itinabi ne sannan min sharri min sharrin shi ma itinabi ne rabbin nas idafa littashrifi wat takrim To alhamdulillah, Allah Ubangiji ya amfane mu da abubuwan da muka karanta. Abu na farko dai wannan na farko gabatarwa ce, kun ga wannan littafi ne ɗan takaitacce a tsuguno biyu, zama biyu ba za ka ce ka gama da balaga ba. E, ba za ka ce ka gama da balaga ba. Wannan fatiha ce, mabuɗi ce, yanzu mun karanta fatiha. saura bakara zuwa nasi to littattafan nahau ai littattafan balaga duk wanda kake da shi ka ɗauke shi a matsayin sharhi ga wannan littafin akwai littafai masu kyau sosai da ɗaɗɗu da kuma na zamani albalagatul wadiha tsohon littafi ne kuma sabon littafi ne har yanzu annahawul wadih albalagatul wadiha almantiqul wadih duk da dadewarsu tun wajen 40s ko 50s aka yi su amma har yanzu kuma suna nan a matsayin littafai na zamani in ka ɗau balagatul wadiha da duk littafai suna ba za su kirgu ba suna da yawa littafan balaga akwai albalaga al'arabiya fi saubi haljadid jizi'i uku ne kowanne masa littafi ɗaya bayan ma'ani bade akwai albalaga fununuha wa afnanuha akwai alkafi fil balaga akwai alkhulasa fi ulumil balaga duk wayannan na zamani ne suna da kyau kwarai da gaske akwai na waƙe kuma akwai uqudul jumman waƙe ne na imamu suyuti haɗe da sharhinsa ma za ka ga an buga shi akwai aljauharu almaknun fi sudafi salasatul funun na abdurrahman al-akhadari wanda ya ahalari baiti wajen ɗari uku ne da yan kai shi ma waƙe ne yana tafa da misalai ya kawo a waƙen da ka'ida da misali da ka'ida da misali to duka irin waɗannan mutum ya ta ƙoƙarin karanta su kuma abinda zai daɗa ba ka fahimtar su waɗannan abubuwa da muka karanta na balaga shine littafan tafsiri waɗanda suke mai da hankali sosai wajen bayyana wujuhul ko almazahir albalagiya na alƙur'ani a littafai na da tsofaffin littafai na farko shine alkashaf na jarin layar zama shari ka rinka yawan duba shi sannan kuma waɗanda suka biyo bayansa har zuwa kan ruhul ma'ani na alusi to na zamani kuma akwai at-tahrir wa tanwir na ibn ashur duk da dai mutawwal ne mujalladi 30 ne kuma yana da ibara mai ƙarfin gaske yana kuma kukkutsawa cikin fannoni daban-daban ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan amma duk mutumin da yake da ido akan ilimai musamman iliman arabiya da usulul fiqh to ba littafi na tafsiri mai daɗin ibn ashur e, fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun yana da daɗi yana da kyau amma saboda shige da ficensa wallajun harrajun ya shiga mandiki ya shiga usulul fiqi ya shiga tarihi ya shiga hadisi ya shiga fiqihu in ya zo liga kuma dama wannan fagensa ne fagensa ne li'irabi balaga sarf to yana da kyau matuƙa da gaske sannan mai sauƙi kuma supported tafasir wannan shi ya kamata ma koyaushe kana duba domin ya kawo ayo ya kawo a ƙarshe zai ce wajuhul balaga balagar da take cikin wannan zai kama jenas taibak majaz wane ne tashbi tashbi to in ka kasa gane ba ma a ayar sai ka ɗauko littafin balagar sai ka buɗo babin sai ka ga ya daɗa bayyana ma ma'anar abin idan ka ƙware da wannan to za ka rinka jin daɗin alƙur'ani za ka rinka jin daɗin hadisan manzo Allah sallallahu za ka rinka jin daɗin waƙoƙi da rubuce-rubucen larabci wanda za ka muka yi musu kyakkyawar fahimta da kyakkyawar fahimta sannan kuma kamar yadda tun a farko na gaya muku babban tukullumar shi ilimin balaga musamman ilimin bayan shine maganar majaz din nan ba da yawa du akan majaz aka gine su to in kana yawan karanta wannan littafi na jarin layi zamakshari a sasul balaga zai bayyana ma kalma kaza ko ibara kaza ga hakikata ga majazinta ga hakikata ga majazinta wannan zai sa ka kauce wa kuskuren fahimtar nassosi ta yadda za ka ga wani abu kai masa wata gurguwar fassarar bayan kuma ba haka su larabawan suke nufi ba majazi ne abu kaza ko wani masal ne ma ta yi karin magana ne kai kuma ka zo ka yi masa fassara ban gishiri in ba ka manda sai ka zo ka fada cikin kuskure to wannan asasul balaga duk wanda yake so ya kware a ilimin balaga ya sa shi ya zama koyaushe yana dudduba shi da wayannan tafsiran to mutum zai samu gogewa da kwarewa insha Allah a littafan adab kuma waƙoƙi kamar farko irin su ba wannan makamatul hariri duk ɓangarorin balaga ɗin nan akwai a ciki makamatul hariri kamar kuma rubuce-rubucen irin su mustapha arrafi'i da sauran adibai na zamani da ake da su da su waƙoƙi kamar jawahirul adab jawahirul adab shi ma littafi ne mai kyan gaske mutum ya rinka yawan karanta shi Allah Ubangiji ya ba mu kyakkyawar fahimta ya ba mu ilimi mai amfani ya amfane mu da abubuwan da muke duniya da lahira insha Allahu kuma wata na gaba za mu samu wani littafi akan ilimin rabon gado shi kuma mai abin nan ɗinsa eh shi ma rabon gado yana da muhimmanci ta'allamul fara'iza wa'allimuha an-nasa fa innahu awwal ilmin yunsa yace ku koyi rabon gado kuma ku koyar da yadda ake rabon gado domin shine farkon ilimin da za a mance yace za a yi mutuwa a zo a karaɗe gari guda a rasa wanda zai raba gado duk wanda suka sani sun mutu to yasa ake so a rinka yawaita karanta rabon gado da yawa kuma ɗalibi in yana zuwa makaranta kan ya zo babu rabon gado ya sare yana zuwa saboda shi ne a ƙarshe to kuma za ka ga wani ya karanta babin rabon gada amma da za a ce masa to yanzu gashi an yi mutuwa zo ka raba gada sai ya zuke sai ya ce to ai ne ba alƙali ba ne ni ka daga to ya ake yi a raba gada alaƙalla koma dai ba kai za ka raba ban aka yi ma tambaya mutum ne ya mutu ya bar wane da wane da wance da wance da wance ya za a raba gadan za ka iya cewa e asalin matsalar a kai ta gida goma sha biyu ko asalin matsalar ashirin da hudu ko asalin matsalar gida takwas amma kuma za a yi wa matsalar aulu wata ulu ila tis'a za ta koma tara wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza ya ake yi a ce ta koma ashirin da hudu asalinta ashirin da hudu asalinta sha hudu tabayini ne tawafuki ne tadahuli ne duk a ilimin rabon gado ake gane ana cewa an mutu an bar uwa da mata to kaga uwa, uwa da mata da 'ya'ya sai ga ce mata tana da tumuni uwa tana da sidisi tsakanin tumuni da sidisi akwai tawafuki da nusufi ka ɗau fata a huzu wifka a hadihi ma fata duribuhu fi kamilil akhari sai ka ɗau wufikin sidisi biyu kenan uku sai ka dake shi a cikin kamilin tumunin mace sai ka ce uku so takwas ashirin da hudu ko ka ɗau wufikin tumuni hudu kenan ka dake shi cikin kamilin sidisin ma'uwa ka ce uku hudu so shida ashirin da hudu kenan to daga nan fata sihu min arba'atin wa ishirin daga ashirin da hudu mas'alar za ta inganta shine asalin mas'alar sai a ce a ba wa mata ko mata timini timinin ashirin da hudu shine hudu ko sai a ba su a ba uwa sidisi sidisin ashirin da hudu ai wancan uku wannan hudu to sai a ce nawa ne zai ragu watakila a ce sha biyar ne zai ragu to kuma ga 'ya'ya maza guda uku 'ya'ya mata kuma guda biyu 'ya'ya maza guda uku kowa yana neman biyu shida kenan ga uku tara nan kuma sha biyar ce ta rabu sha biyar za ta rabu a kan mutum tara sha biyar za ta rabu a kan mutum tara ba a samu gutsire ba ba za ta rabu ba to shi kenan kaga an samu inkisari rabo ya karye to sai ka haɗa kawunansu su wanda rabon ya karye a kansu su rabon da ya karye rabo nawa tara ne ya karye ko sai ka dake shi fi asalin mas'alati wannan taran sai ka ce to yanzu tara so ashirin da hudu to shine asalin inda mas'alar za ta inganta sai ka dawo ka ce to kaga wannan sai an nutsu kuma abu ne mai sauƙi kuma mai daɗi yana da sauƙi kuma yana da daɗi to shi sa insha Allah a rabon gadon nan shi ne wanda za mu eh? eh Allah ya kai mu Allah ya sa mu dace to ina ta tunanin ko mu yi bidaya البداية في علم المواريث na cikin wannan bidayat din ko kuma mu samu wani ɗan ƙarami akwai wani ɗan ƙarami na usaimin da ya yi alfara'id shi ya fi tattaro matsalolin da har yadda rabon gada za dai mu zan gani kafin lokacin insha Allah yawa sannan kuma shi bidaya ɗin nan na balaga wanda muka na ce ba za mu yi shi ɗin nan ba saboda ya taƙaita sosai to akwai sharhinsa za ka iya lalubo shi a intanet albinaya ga shi na ma fitar da shi ne albinaya fi sharhil bidaya fi ilmil balaga shi juhani din da ya littafin shi ne kuma ya masa sharhi ya masa wannan sharhin shafi wajen 200 ne da wani abu to in ka same shi shi ma zai daɗa taimaka ma ka fahimci shi wannan ɗin wanda muka yi to Allah ta'ala ya samu dace subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum